yake cewa wasan rahatun farfa sai na kora wato gibi na fin sani game da gane wato kyawansa na fuska an gane ko kyawansa in gane kyawansa lafazin sarrahatu gashi can a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aqwala marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasribun bi ihsan ga can kuma wa idza ballaqtum nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf Allah ne ko fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf ga can kuma ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا shine yake cewa wata rahatu barfa wato sai na kora gani na fi sani wato game da gane kyawansa fa'iza huwa shaiku nasta hujini sai ga maka ashe dattijanmu ne malamin mu ne wanda yake na birnin saruja ma'ana abu zai wa kada akmara launi duk da hijini hakika daransa wanda yake mai tsananin duhu ya haskaka me yake kamantawa da daransa wanda yake mai tsananin duhu da saurayi ne wanda yake matashi babu burbura a kansa amma yanzu burbura ta haɗa kan shi ne ce wa kada a kamara lairuhu addajujiyu daransa wanda yake mai tsananin duhu ya ce hakika ya yi haske fahan na'atu nafsiya bi maulidi sai na ma kaina alasan barka wato game da gangarowar malam wabtadartu mai gaugawar istilama yadi sumbantar hannunsa wa kuntu lahu sai na ce masa mallabi a hala sifataka menene ya jirkita sifarka hatta jahiltu ma'rifataka har na jahilci wato saninka wa ayyu shay'in shayyaba niyyataka wani abu ne ya sanya girman yadda ta yi gungura ba an karto niyyataka har na yi musan wato shi ne adanka fa an sha'a sai ya sabu waka ya yana fada yake cewa waƙa'u shawa'ibi shayyar wadda haru bin nasi illa in gane yawman li shaksin tabi gabi ya taɓallam فلا تتبع ونير من برده فهو كلم واصبر إذا هو أبرى بك الخطوب وألم وما على جبر آر في النار حين يقلم وقع الشوائب شيئا والدار بالناس فلا إن دان يوما لشخص ففي غد يتغلب فلا تثق بوليد من بركه فهو قلب واصبر إذا هو أبرى بك الخطوب وألم فما على التبر آر في النار حين يقلب يتي وقع الشوائب أو قور wato gurbatattun namurra shayyar yake cewa shi ne ya sanya na gurgura ashawa'i jam'i ne na sha'in asha'i abu wanda yake gurbatacce an gane ko mustaqqil ne min ash-shaw ash-shaw shine al-khalqu bayna ash-shay'ain gauraya tsakankanin abubuwa guda biyu musamman bangaren abin da ya shafi abin sha kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa kuma inna lahum alaiha la shawban min hamim shine yake cewa waqa'u shawa'i yake cewa aukuwar gurbatattun lamurra shayyar shine ya sanya ni gurgura wadda haru yace shi zamani halinsa kullabun yace mai yawan juyawa ne billahi game da mutane in gane yawman min shakhsi idan ya yi kaskanta ya yi da'a ga wani mutum a cikin wani yini tafi rabin ya tagandam ya ce a gobe ku sai ya rinjaye shi yau idan zamani yana kaɗa maka ma'ana duniya tana taka maka rawar a zo a gani ko kuke faɗa a ji to za a wayi gari zamani ya canza ka koma ba kowa ba wannan shine al'adarsa kenan yace fala ta fita bi wani in gane shi ne yace in ya kaskanta an gane ko domin lafazin addini yana ɗaukan ma'anar alkudu wato shine kaskanta yake cewa falatafi ya ce karka amince biwani ne ya ce game da walƙiya min barki da walƙawa min barki ta walƙiyarsa ya ce fa huwa kullum ya ce horo kwan hadari ne yaudara ne hadarin kaka su ci da babu ruwa an gane ku wato falatafi karka amince biwani ne da walƙawa min barki game da walƙiyar zamani fa huwa kullum ya ce horo kwan hadari ne wanda yake na yaudari yace wasbir yace ka dau hakuri idza huwa abra idan zamani ya iza maka al-huduba idza huwa adra bika al-huduba idan ya iza maka al-huduba manya manyan lamurra wa allaba wato ya tattara maka su biyu daya duk wata musiba ya hada maka ga talauci ga rashin lafiya ga dukkan wasu abubuwa waɗanda suke kangi na rayuwa idan zamani ya tattara maka irin waɗannan musulmi ya ce kaɗan haƙuri lafazin abra mushtaku ne min al'ibra al'ibra shi ne wato ka iza ma mutum abu ka shuna masa shi ne ya ce wasu biyar kaɗan haƙuri za huwa idan shi zamani abra dukkan kuɗi ba ya iza maka manya-manyan al'amurra wa'allaba wato ya tattara maka su biyu ɗaya duk wata musiba ya zo ya haɗa maka ya ce to ka ɗau haƙuri kama ana tiri aro ya ce ai babu allah wadai da wani aibi da kama wadda take ta zinare finnari a cikin wuta zinai muƙaddam lokacin da ake juna ta kafin a kera lokacin da ake juya ta a fitar da dukkan wani datti da yake tare da ita lafazin attibir zinariya lokacin da aka kona ta a cikin wuta aka fitar da dukkan wani datti wanda yake tare da ita kafin a kera shi ne ake amfani da lafazin attibir an gane ko ma'ana shi dai mutumin kwarai duk abin da zai haɗu da shi na matsin lamba irin musulmin zamani wannan ba sa tauye kimarsa me yake kan shi shine illa ya ɗau haƙuri kawai shi ne yace fa ma ala tibri aro yace ai babu Allah wadai da wani aibi da kamata zinare finnari a cikin wuta hina yuqallab lokacin da ake juya ta wato wai ma'ana anan duk da cewa zamani wato ya juya masa hannun agogo ya koma baya ga talauci ba abinci ba tufafi ga ya kuma duka sifarsa ta canza kansa ya yi gurgura amma duk samun canjin halin da ya wannan bai rage masa kima ba yadda zinariya idan tana cikin wuta ana jinya ta a fitar da dattin da yake tare da ita don a fito a kera a fitar da ita a kera wannan bai da nuna cewa ba abu bace ga wanda take mai kima an gane ku konawar da aka mata wannan ba ta nuna cewa kimar ta tare ثم نهض yake cewa sannan sai ya zabura mutarikan mawdi'a yana mai rabuwa wato da gunsa wa mustashiran al-quluba ma'ahu yana mai neman abubuwan da zuciya tare da shi wato zukatan jama'a su karkata tare da shi sun manahaba sannan sai ya zabura mutarikan mawdi'ahu wato yana mai rabuwa da gunsa wa mustasihidan al-quluba ma'ahu yana mai abotar da zukatan jama'a tare da shi ya tashi ya bar gurin amma mutane zukatansu sun rinka allaka da shi abinda suke bukata ya dawo ya ci gaba da zama da su kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga makama ta uku addinariya قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الثالثة الدينارية مقامة تقول ودى أكا جنجنات إذوى دينار دينار أسلو فالدينار دينار أغاني شد مليون يقول دا في أكا تنزع تأكا ميدا تياؤن في أكي تيوى دينار دينار don haka idan ka koma jam'insa a nan ne zai tabbata ka ga nunin kin ta hudu ne ake jam'insa sai ka ce dananiyo dananiyo amma asalinsa dinar ne dinar addinariya wato wadda take bayani dangane da kimar kuɗi da lalacinsa rawala haris ibn hammam haris dan hammam wato yayo riwaya kala yake cewa نظمني وأخذلني ناد لم يقم فيه مناد ولا كبا قدم زناد ولا بكت نار إناد yake cewa nadi mabauni wannan jirgin ya gabata wata atura fi nadi kuma munkar yake cewa nadi mazauni ni wanda yake nawa na zamani wato ya haɗa ni da wa akhdanan an gane ku nadin mazauni na zamani ya haɗa ni da wa akhdanan ni da wasu abokai waɗanda suke nawa lafazin akhdan wato shine aboki wanda yake masulmi shi ne ubangiji ta'ala yake cewa fanki hunna bi ibni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wa la muttakhidati akhdan ko kuma fadarsa wal muhsanatu min al mu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان أخدان جمع من خدر وتشين مصري shine yake cewa nadin mazauni wani mazauni na zamani yake cewa ya tsara ni ma'ana ya haɗa ni wa akdanan ni wato ni da masoyana lam yakhifi bi munadi mai kira bai taɓa taɓewa ba a cikin wannan mazauni wala kaza qalbi inadi yake cewa bugawar tasto mauta wala kaza yake cewa bai dakushe ba wala zakat naru inadi wuta ta meta da karan hanci wuce ba ta yiwu ba a cikin wannan mazauni wato mazauni ne wanda babu hayaniya babu wani shayayya masoyin juna ne suka haɗa kai duk inda masoya ku suka haɗa kai ba maganar cewa za ka yi wani shayayya ko wani rashin zuttuwa yace fa bainama nahnu natajazabu abraf al-anashi yayin da muke hujjajjeniyar gefe wato shine sabar waka lafazin al'anashi jami'i ne na unshuda abinda ake cewa al'unshuda shine sabar waka yake cewa wani tawarabi irafal asani yake cewa muna ganga rama kyawawan labarai waɗanda suke masu dangane dukkan wani labari wanda ke da dangane yake cewa muna gangara masa kowa ya rawaito yayin da muke cikin wannan lamari in waka fa bina shaksun alaihi samanu wa bi mishiyatihi ya qadar yace sai wani mutum ya tsaya a kan mu a jikinsa wato akwai ragga samanin wato shine ragga tsahin tufafi jam'unsa shine asman wa fi mishiyatihi qadar a cikin tafiyarsa wato akwai gurgunci faqala sai yake cewa ya akhayra zakhair wada sha'irar asha'ir ya waɗanda matsayinsu wato su ne zaɓaɓen dukkan wani abu wanda yake na kaci ya waɗanda matsayinsu albishir ne wanda yake na gani lafazin akhayir wato jam'i ne na akhyar idan ka ce akhyar wato wannan isin tasbih ne min alkhayr an gane ko sai ka ce akhyar kamar in ka ce al'ilm ne ne isin tasbih sai ka ce a'lam an gane ko asidik isin tasbih sai ka ce asdak to haka idan ka ce akhyar wato wannan isin tasbih ne na khayr sai dai galibi a harshen larabci ba sa shigar da wannan alhamza duk inda aka yi amfani da shi musamman a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala ya yi amfani da shi akan khayr don haka ba sa cewa akhyar ko kuma ashar ashar isin tasbih ne min sharri amma abin da suke sai su shahi alhamdar sai su ce sharrun ko kuma a ce khairun suna nuni tsole isin tasbih shi ne yace ya khairar zakhair ya zababan wadan ya zababan dukkan wani abu wanda yake na katibu an gane ku zakhair jam'i ne na zakhira zakhira shine abu wanda yake na katibu wa bashair al-ashair ya waɗanda su ne matsayin albishir wanda yake na gani bashair jam'i ne na bishara al-ashair jam'i ne na ashira wato su ne dangi wa anzur ashiratakal aqrabin sai ke cewa imu sabahan Allah ya ni'imtar da ku a lokacin safiyar wannan wato shine matsayin ina kwana wato gaisuwar su ta jahiliya idan an wayi gari sai a ce ihu sabahan idan lokacin marice ne sai a ce ihu masa'an ihu masa'an an gane ko idan da darne sai a ce ihu zaidan mu kuma a nan sai a ce ina kwana sannan da marice sai a ce ina wuni shine daidai yake da ihu sabahan addu'a ce ma'ana Allah ya mutuntar da ku a lokacin safiyar ku wa ana ihus ibahan ku ji daɗi da shan ku na lokacin safiya idan ka ce istibah ko kuma ka ce asalu an gane ko istibah shine wato sha wanda yake na lokacin safiya idan ka ce asabu shine abin da ake sha na koko wato a lokacin safiya shine ake ce masa asabu sawa'an imma shayi imma koko shine ake cewa asabu abin da ake sha na lokacin marici shi kuma ana ce masa algabu shi ne cewa an ilu ku ji daɗi da istibahan shan ku na lokacin safiya wanzuru ila man kana gana biyun waladan yace ku kalli mutumin da da ya kasance ma'abucin fada ne waladan da baiwa lafazin nabiyun mun yi bayani tun a lokacin da muka ce fa innahu qad jara bi ba'd andiyatil adam lafazin andiya jam'i ne na nadi ko kuma da biyu an gane ko mufrad ɗinsa shine nadi ko kuma ka ce da biyu shine mabayi wanda yake na fada inda jama'a suke tattaruwa ba a ce masa nadi ko a ce masa nabiyu sai idan ya kasance akwai jama'a a tattare abu shi ne yake cewa wanzuru ku kalli ila man kana ba nabiyyi mutumin da da ya kasance ma'abucin fada ne wanda jama'a suke zauwa su masa fada waladan da baiwa wajidatin da wadata wajadan da kyauta wa aqarin wato da gonakai wa quran da kauyuka wa maqarin da manya-manyan akussa wa kiran wato da garar baki lafazin aqar wato shi ne gona da fegi karurruka su ne ake ce musu aqar an gane ko kadara dai wadda babu yadda za ka iya ɗaukan ta ka tafi inda kake so tare da ita yanzu ko guda guda za ka za ka iya ɗaukan gida za ka iya ɗaukan fili gona za ka iya ɗaukan ta itace misali kamar irin su gwaiba su dabino su makamantansu dai waɗanda ake shukawa na garaji wanda ba sa ɗaukiwa dukkansu su ne ake ce musu al'aƙa duk dukiya wadda take tabbatacciya wadda mai ita bai ya iya ɗaukar ta je inda yake so ita ce ake kira da aƙar Quran jam'i ne na ƙarya wato da ƙauyuka maƙar jam'i ne na mikira babban akushi wanda ake zuba abinci jama'a su taru su ci shine ake cewa mikira jam'insa shine maƙar zakiran wato da garan baki shi ne yake cewa fa duk wani da halinsa shi mutumin nan haka ne yace ku kalli mutumin da da haka shi ne halinsa yace fa ma za da bihi gudubul qulub daure fuska na manya-manyan al'amurra fa ma za da bihi dubushi da tare da shi wa gudubul qulub da yaƙe-yaƙe waɗanda suke na bakkan ciki qulub jam'i ne na kafab abinda ake cewa alkafab wato shi ne ɗaure fuska jam'insa sai ka ce kuku an gane ko kamar yadda kafufun wato 'ya'yan itace jam'insa sai ka ce kuku kuku ha ganiya kafufun 'ya'yan ici jam'insa kuma sai ka ce kuku daidai yake kenan da kafuru ɗaure fuska jam'insa kuma kuku yake cewa ɗaure fuska na alkudu manya-manyan lamurra alkudu jirgi ne na hafudu wato shine babban al'amari wanda yake na musiba shi ne yake cewa bai gushe ba da shi tare da shi wanda rungun kuruni da yaƙe-yaƙe waɗanda suke na bakkan ciki idan wannan bakin ciki ya same shi wannan ɓacin rai kuma sai ya biyo baya wa shararu sharrin hasudi yace da karbabi wanda yake na muguntar mai matukar hasada lafazin sharar wato jam'i ne na wato shine sharra wato shine tantatsin wuta ubangiji ta'ala yake cewa inna ha tarwi bi sharri kal qasar sai yake cewa wal thiyabul muwaddisu garin baki baki na musulmi waɗanda suke bakake intiyab wato shine baki baki shine an tsago shi ne min an intaba yantabu intiyaban wato shine baki baki idan wannan musiba ta wuce wannan sai ta biyo baya annuwa jam'i ne na na'iba na'iba ita ce musiba an gane ko wanti ya buduwa da su jayin baki baki na musulmi waɗanda suke baƙaƙe hatta safiratin raha har aka kai lokacin da tafin hannunsa yau dinta dire da gana babu wa ƙari'atin saha galbalin gidansa wato ya zama haƙo an gane ko ma'ana yau dinta ya zama haƙo alƙar'a wato shine ƙasa wadda take taƙo wa garar mamba maɓuɓɓugarsa ta ruwa yake cewa ta ƙabe me yake nuni da maɓuɓɓuga dukkan wata hanya wadda take ta samun arzikinsa wato sai ta ƙabe wa labal marba'u masaukinsa wato ya nisanta tun da babu abin hawa gida ya yi nisa daidai da abin da za a hau a jin gida babu wani balmarba'u wato gida ya nisanta lafazin na ba shi ne ma'ana irtafa a duk lokacin da abu ya ɗaukaka ko ya zakushe shi ne ake amfani da lafazin na ba kar mu manta ya gabata wannan musamman nan na ba samuhu an tilkal hikayat au alhamar ruwa ta hafi wakatin min al-awqat almarba wato shi ne gida amma ba a amfani da shi sai gida wanda yake da gona gidan gona shi ne ake ce masa almarba ko kuma ka ce masa arrabu an gane ko shi ne sai yake cewa wa aka wal majma'u matattarar jama'a wato sai ta wuyinta wa a kawbal madajau yake cewa wurin kankanci ko yin kanci lafazin a kawba mushtaqul ne min al abinda ake cewa al wato sune walwatsai wato bai da tabarmar da za a shimfiɗa a ɗora hakar gari akan ƙasa babu shi ne ce wa a ƙabbar mabujahu wurin kwanci filin kaushi wasta halatil halu halinsa wato ya canza wa a awalar iyali iyali suka fasa kuka al'awi wato shi ne kuka wanda ke da ɗaukaka murya a cikinsa an gane ko kar mu manta kamar yadda muka yi bayanin lakabin albuka'u idan aka ce albuka'u kukan da ke akwai ɗaukaka murya a cikinsa idan ku kai amfani kai girkasar kace albuka daga sanya alhamza ba to ma'anarsa kuka wanda babu ɗaukaka murya a cikinsa haka nan al'awi wato kuka wanda ke da ɗaukaka murya a cikinsa shi ne yake cewa wa a wadda da iyalu iyalinsa suka fasa kuka suka fashe da kuka wa khalakin maradu wato turaku ta wuzinta abinda ake cewa almaradu wato wuraren da ake daura dawakai da raƙumma da dukkan wasu manya-manyan dabbobi kamar shanu da makamantansu wa rahimar garibu mai burin ya samu wadata irin tashi shi ma sai ya tausaya masa wanda da yake cewa ina ma a ce nune su alhaji wani da zamani ya canza alhaji wani ya fada cikin mugun hali shi wanda yake burin ya samu wadata irin tashi sai ya kasance yana tausaya masa wa audan naqudu was-samit dukiya wadda take mai birci da wadda take mai kawaici sai ta hallaka annabu dukiya mai birci kamar dabobi da tumaki da shanu da raƙuma da bayi waɗannan su ne ake ce musu annabu dukiya ku as-samit mai kawaici ita ce wadda ba ta magana irin su zinari da azurfa sai mu ce irin su soba da dala da yiro da makamantansu don haka hausawa suke cewa ai kudin ganye magana an gane ko ita ce ake cewa asali dukiya mai kawaici ya ce wa auda da mai burcin da mai kawaicin baki ɗaya sai suka hallaka warafa lana alhasid wa shamit mai hasada wa shamit da mai ala gwandama ya ce dukkansu sai suka tausaya mana an gane ku ashami shi ne wanda yake mai calama ko a hausa ka ce mai ala gwandama wanda ke farin ciki da musibar da ta same ka shi ne ake cewa ashami domin lafazin at-tashmit shine idkhalu surur shigar da farin ciki da zuciyar dan uwanka dan haka duk lokacin da musulmi yayi atisha aka sunnanta mana cewa mai masa tashmit me ake nufi da tashmit anan shine mai masa addu'a ko ko mu ce aka wajanta mana domin haƙƙi ne daga cikin haƙoƙuwan musulmi wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajanta musu akan ɗan uwansu musulmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gana addu'ar da za ka masa in yace alhamdulillah idan ka ce masa yarhamukallah wannan addu'a za ta sanya masa farin ciki a cikin zuciyarsa don haka duk mai farin ciki akan musibar da take samun mutum shi ne ake ce masa ashami an gane ko kenan mene ne masdar shi ne ake cewa ashamata farin ciki game da sabuwar musiba shi ne imamu shafi'i yake cewa wala yake cewa wala turmil a'adi kan uzulla fa inna shamataka al'a'da bala'u fa inna shamataka al'a'da bala'u shi ne a cikin wani hadisi da aka rawaito ban san ingancin sa ne ke cewa la tuzuru shamataka bi akhika fa yarhamuhullahu wa yartabika yace warafa lana al-hasid wa shamit me hasada da wanda yake mai farin ciki game da samuwar musiba yake cewa warafa lana sai ya tausaya mana arrafa wato shine yaban mutum da kyawawan halayensa bayan mutuwarsa sai yake cewa wa alabina daharul muki'u zamani wanda yake mai hallakar da mutum yake cewa sai ya maida ya koma da mutum an gane ku addaharul muqi zamani mai hallakarwa wal faqrul muqi talauci da talauci wanda yake mai zaunar mai zubullar da mutum akan kasa lafazin al-muqi mushtaqun ne min ad-daqa'a abinda ake cewa ad-daqa'a wato ita ce kasa duk talaucin da yi talauci wanda ke tsibinnar da mutum akan kasa ya rasa tudun dafawa shine ake ce masa al-faqrul muqi سبحان الله وآل بنا الدهر الموطئ والفقر المبكئ إلى أنمت بين الوجع nake cewa zamani mai hallakarwa da talauci mai zubinar da mutum akan ƙasa wa alabina sai ya mai damu ila alihi da bainar waja zuwa muka yi kafa ciki da falfaci wato muka mai da falfaci muka yi kafa ciki da shi abinda ake cewa alwaja wato shi ne falfaci lokacin da mutum yake yawaita bulaguro babu takalmi a ƙafafuwansa akwai rashin lafiya wanda take kama dubadubai an gane ko shi ne ake ce masa falfaci shi ne ake cewa ila anin da zaina zuwa lokacin da muka yi kafa ciki alhuba shi ne takalmi kafa ciki jamusu shi ne ahabiya an gane ko su yin kenan alhuba jamusu sai ka ce ahabiya in hita za ya yi kafa ciki ila alihi da baina zuwa har muka yi kafa ciki bil waja nolo alwaja wato shine da falfarci wanda ta gaina shaja muka mai da makara ta zame mana abinci a shaja wato shine abin da ke magani mutum tsakankanin makogoransa shi bai fito ba shi kuma bai ciki ba yace sai muka mai da shi shine abinci wasu tabbatannan jawa yace muka mai da bakin ciki da tsananin bege wato muka cika ciki da tsananin bakin ciki abinda ake cewa alwaja shine shiddatul hudni shiddatul wajdi min al-hudn tsananin bege wanda yake na bakin ciki wastabaqanna al-jawa muka cika ciki wato da tsananin bakin ciki lafazin wastabaqanna wato mushtaqun ne min al-baqan al-baqan shine ciki yace waba wailal ahsha'a ala bawa muka nade ƴaƴan hunjinmu wato a bisa yunwar da take tare da su an gane ko ba wai na mushtaqul ne min al-bayyi al-bayyi shine nan nade abu yawma nabi sana'a ka bayyi sijini bil kutub waqta halna suhada muka yi kwalli da rashin barci wasta wa ballan jihada muka maida kunan ne mana gari مشتق من الوطن أن ذلك واستوطن المهادة muka mai da turai ya zane mana shi ne gari mazauni kenan domin galibi al'adar larabawa a wancan lokaci talaka wanda ba shi da cin yau ba shi da na gobe baya fitowa hili ya gida akan tudu an gane ko kar a je bako wato ya zo ya nemi a taimaka masa ya kasance kuma shi ba shi da abin da zai taimaka masa don haka talaka sai ya nemi koren inda ba a hango shi amma duk wanda ya isa mai dukiya ko wanda baya tsoron abokan gaba shi kuma sai ya nemi tudu ko ya nemi kan dutse shi a can yake gida saboda matafiyi wanda yake talaka daga nesa ma maburaci ya hango hayaki yana tashi a gidansa da kyallin wuta domin ya zo a taimaka masa idan kai abokin gaba yana neman a zo a karatu ga yanan damun ba a kuleroji amma duk kabilar da ba ta da karfi ko wanda take talaka to ba ta yin gida akan tudu ko akan dutse dole za ta nemi kurani shi ne yake cewa wasta wannan mihada sai muka mai da kurani ya zame mana shi ne mazaunin mu kinan alwaban alwihad jam'i ne na wahada wahada shi ne kurani yake cewa wasta ba'anal qatada muka taka wato garangiyar kusa an gane ko karangiyar kusa duk da cewa wasu malamai suna fassara shi da kudau sai dai ba kudau bane ba muna da butan shi an gane ko shi ne suke ce masa karangiyar kusa wata na sai da la'akatada wato muka manta wato shi ne kuce sirri an gane ko al'akatadu wani icce ne wanda yake na jikin sirri wanda wato mahayi yake jirgiwa wato yadda ake hawan dabba ma muka manta an gane ko talauci ya yi talauci an waye guri sai kwanan farni a aljihu amma yadda ake tuka mota ma ya manta yake cewa wasta fagna da hainar mujitaha yace muka ji daɗin hallaka wadda take kare dangi an gane ko واستقبل لحينا المجتاحة واستقبل مشتق من الطين yake cewa muka ji daɗin muna tsayin kai yake cewa wasta farnan haina yake cewa muka ji daɗin alhaina hallaka alamujitaha wadda take wato kare dangi abinda ake cewa alijtiya wato zuciya shi ne ja'iha me ake cewa ja'iha musiba wadda take kare dangi yace was tababba a nan yawmal mutaha muka ga jinkirin ranar mutuwa wadda take abin kaddarawa fa hal min gurbin asib yace shin ko a samu wani da wanda yake mai magantar dukkan wannan bala'i lafazin asu shi ne likita jamusa shi ne usa kar mu manta mu wuce yake cewa ya ruwatar karni wa usatal wa usatal qawl mari al usa jami'i ne na asu asu shi ne likita jamusa sai ka ce wato usa kenan a hausance shi ne ake ce masa in ma ka ce mabubi an gane ko masanin maganin nuka kenan ko kuma ka ce masa wato makwataro ko kuma ka ce masa likita ya ce ausalin mu'asir ko wani ɗa wanda yake mai baiwa mu'asir wanda yake mai taimaka ma jama'a ya ce fa wannan zista kurajani min kaila na rantse da ubangijin da ya fitar da ni wato daga wata mata wadda ake ce mata kaila an gane ko kaila ita ce uwar wato kabilar ausu da khazraj ita ce ake ce mata kailatu bintul arqam al-ghassani al-ghassaniya gane ko dama ai a can yake cewa wa ya fi bina ratan ila aqyadi gassana wato shine yake cewa fa wannan istakhraja li min qaila na rantsi da ubangijin da ya fitar da ni daga qailatu bintul arqam al-gassaniya wadda ta haifi waɗannan manyan ƙabilu biyu na Madina al-Aus wal Khazraj wanda asalin su daga cikin mutane yana da daman gassana mun yi bayani babbar kabila ce samanna daga cikin ƙabilun Yaman asalin larabawan da suke zaune a madina sun kauro ne daga makarar yaman galibin larabawa tushensu shi ne yaman duk inda ka sami su a fadin duniya wato watsuwa ne suka yi amma asalinsu shi ne wurin yaman shi ne sai ce lambada amsaitu aka aida ya ce hakika na maraita ina matsayin ma'abucin talauci aida wato shi ne talauci ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu innamal mushrikuna najas فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم shi ne yake cewa la amliku baita laila yake cewa daidai da abincin dare yace ban mallaka ba qala la haris ibn hammam haris dan hammam yake cewa wa'awaitu sai na taro jiki mai mafaƙin ihe saboda talaucinsa lafazin awaitu mushtaqun ne min al-iwa abinda ake cewa al-iwa shine taro jiki zuwa wani abu don ka taimaka masa shine awa nu'wi sai ka ce iwa'an ga ya can iz awal fitiyatu ila al-kahfi fa'awu an gane ku yake cewa fa'awu fa'awu ma'ana ku taro jiki iz awaina ila sakhrati fa inni nasitu وآويناهما إلى ربوة ذات قرار وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومهين shi ne sai yake cewa fa'awaitu shi ne ce fa'awu ilal kahabi fa'awaitu sai na taro jiki ne mafakir shi saboda talaucinsa lafazin mafakir jam'i ne na alfakar ala gairi kiyas an gane ko kamar mazakir jam'i ne na zakar kamar mahasin jam'i ne na hasan kamar masawi jam'i ne na sayi shi ne sai ce mai mafakin shi saboda talaucinsa yake cewa wala wai na karkato ilastin baɗi fikarihi zuwa binciko wake-wakensa an gane ko lawa shi ne karkatowa ga ya can wa inna minhum la fariqan yamnuna alsinatahum bil kitabi kuma ga ya can in tusriduna wa la tamnuna ala ahadi wa rasul yad'ukum fi ukhrakum shine yace fa abraztu dinaran sai na fito da dinari wa kuntu la huktibaran na faɗa masa na ce ga wannan dinari matsayin jarrabawa in madahatahu nagman in har ka yabe shi a wake fa huwa laka hatman yace tabbas naka ne tambara ne shi da filhali da gairin jihadi sai ya zabura wato yana sabar yana rera waƙa filhali take yankin da gairin jihadi ba tare da hankaka mai da wani na haka intihal mushtaqil min al-nihla abinda ake cewa al-nihla ita ce kyauta wa atu nisa'a sadaqatihinna nihla intihal shine wato abinda ba naka ba kai da awar cewa naka ne shine Hausawa suke cewa hankaka mai da wani naka galibi wato malaman adam suna amfani da wannan kalima lokacin da kai da awar wani baiti kafata wanda yake ba naka ba kace naka ne to shine ake nufi da cewa intahala yantahilu intihalan shine yake cewa akarin bihi asfara raqat subratu jawaba afaqin taramat safratu معصورة سمعته وشهرة قد أودعت سرتنا أسرة وقارنت وجه المساء خضرة وهبت إلى الأنام قرة كأنما من القلوب نبرة به يسور من هوته سرة وإن تفانت أو توالت إبرة وهبذا نداره ونبرة وهبذا مغناته ونصرة كم آمر به تدبت إمرة ومدرة لولا دامت حسرة وجيش هم هزمته كرة وبدر دين أنزلته بدرة ومستشير تتلظى جمرة أسر نجواه فلالت شرة وكم أسير أسلمته أسرة أنبذه حتى صفت مسرة وهج مولى أبدأته فكرة لولا التقال قلت جلت قدرته yace a karin bihi menene ya fi shi daraja lafazin a karin bihi wannan suna kiransa a ta'ajjub wato babi ne na musamman daga cikin abuwabin na hawiya an gane ko a karin bihi menene ya fi shi daraja ga ya can a cikin suratul kahfi an gane ko yake cewa ab absir bihi wa asmi malahu malahu malahu min dunihi min wali wa la yushriku fi hukmihi ahada ga ya can kuma asmi bihi wa absir yawma ya'tunana an gane ko ai ma asma'uhum wa absaruhum ma asma'uhum wa ma absaruhum shi ne yace akarin bi ai ma akramu menene mafi darajarsa wato menene ya fi kuɗi daraja asfara wanda yake rawaye rawaya wanda sufratuhu rawaye rawayarsa raqat ta ƙara wutar da jawaba afakin masu sare sasannin duniya wato da tafiya abinda ake nufi da jawaba a fakin su ne ɗan saburada wato waira waira wairar kuɗi ya kayatar da su shi wanda yake ɗan saburada a kullum abin da yake bukata kai rasa zance kawai hijirar kuɗi in za ka rasa zancen kuɗi zaman ku zai zaman to daidai amma da za ka masa za ka masa wata hira daban ba yadda za a yi ku samu zuciya shi ne yake akarin bihini ne ne ya fi kuɗi daraja asfara wanda yake rawaya rawaya raqat sudratuhu jawaba abakin rawaya rawayansa ya kayatar da jawaba afakin waɗanda suke masu sare sasannin duniya da tafiya saboda nemansa yake cewa safaratu bayyanarsa yace karamar kamin sanda ganin kuɗi ba abu ne wanda yake mai nisan da samun sa dole sai an sha wahala yace subu'atu jin labarinsa wa shuburatu da ɗaukakarsa ma'afuratu yace abin rawaitowa ne duk wanda Allah ya masa wadata ya tawara kuɗi sai ka ji a gari kowa ya san shi kowa yana da labarinsa duk inda aka yi bayanin sa ake ware wancan ya samu riba kaza a shekara kaza kudadensa sun kai miliyan kaza shine yake cewa su ma'atuhu jin labarinsa na shuhratuhu da ɗaukakarsa ma'asuratun ya ce abin rawaitowa ne yake cewa asirratuhu yake cewa daga zanen goshinsa kadubu da aksiran gina ya ce hakika an bada ta ga asirin wadata lafazin asirra wato jirgi ne na sarir wato shi ne wato zane wanda yake na goshi kamar nadewar fata ta goshi wato shi ne ake ce na sarir an gane ko jam'in sa kenan shi ne asirra in jam'in jam'i ne sai ka ce asarir shi ne yake cewa asirratuhu yake cewa zanen goshinsa yake cewa gado ƙuri a hakika an bada ta da sirrar gida wato asirin wadata ma'ana duk wanda ya mallaki kuɗi shine ya mallaki wadata an gane ku wannan hadiya kenan abin da yake cikin tunanin mutane amma da za ka koma a shari'a mallakar kuɗi da tara shi duk wata dukiya ba shi bane wadata wadata wadatar dukiya ita ce wadata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa walakin gina gina nafs wadata ta rai yake cewa ita ce wadata don haka imamu shafi yake cewa idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa maliki dunya sawa'u fa anta wa maliki dunya yake cewa fa anta wa maliki dunya sawa'u yake cewa in har ka kasance ma'abucin zuciya wanda take da mai dangana to kai da wanda ya mallaki duniya baki daya daidai kuci fa anta wa maliku dunya sawau shine sai yake cewa wa qaralat mujhal masai khabratuhu hadarin kudi yake cewa ya hadu da shine cin nasara ta almasai shine wanda yake mai nema duk wanda yake son ya tara dukiya to ya sanda cewa akwai hadari a wajen samun ta galibi za ka gani ko a yau duk aikin da ke da hadari a cikinsa biya ya tsoka a cikinsa ka gane ko akwai aikin da zaka yi wanda kudin ranka ne ake baka a cikin shi wanda ana ware wasu kudade a ce kudin rai ne shi ne yake cewa khadratuhu khadarinsa wa qarana ta hadu da mujhal masai cin nasara kan nema yace burratuhu yake cewa kyawun fuskarsa wa gubbibat an soyar da shi gina al'anami zuwa talikai ko mahaukaci ya ga kudi ya hiri shi an gane ko sai in hauka ya yi hauka mahaukaci zai ga kudi wanda ko kudi za ka bashi ba zai keta ba ya san ko ne ya ce ka annama ka ce mukuratuhu ta masa minar ududi wato daga cikin zukatan bayi aka fitar da ita mukura wato shine wato kama kalma kamar misali rubinsa abinda ake kerawa kafin a kera ka ce daga cikin wato zukatan talibai aka fitar da shi saboda tsabar kauna da suke da kuɗi yace bihi da kuɗi ne man mutumin da surratuhu sarita shi hawatu ta tara da kuɗi ya tsoro za ka ga yana cika yana batsewa yana tuni ku je ku tattaka min shi ku ce ni na ce duk abu ku je ku ce ni na ce kaza kyauta ne ko asaula shi ne tumbi mutum ya ringa cika yana batsewa yake cewa bihi da kuɗi ne man mutumin da surratuhu jakasa me ake cewa sirra shi ne a hausa ake ce mata sarita wato dan gurga ne wanda ake zuba kuɗi a ciki bihi ya ce da kuɗi ne man mutumin da surratuhu burganinsa ko kuma ka ce saritarsa hawatu ta tarar da kuɗi ya suru wato yake tumbe yana cika yana wagatsewa ya ce wa in tafanat au tawanat itratuhu dangin kuɗi wa in tafanat idan ta ƙare au tawanat ko ta rauni aka wayi da ni dukiya duk ta hallaka ya ce ya habbara sai ka ji yana faɗa yake cewa da mamma an samu mudaruhu yake cewa zinariyarsa wani biratu wani biratu da kyawansa ya habbaza sai ka yana cewa kai can so da kauna ga mudaruhu wato zinararsa wani biratu da kyawansa ma'ana binne kuɗin da ya taɓa rike kuɗi kuɗi ya kunci to ya fi kowa tsabar sansa da begensa ina gani a nan za mu takaita insha Allah darasi na gobe idan Allah ya kai mu za mu koma tashi daga farkon kenan waƙar insha Allah ta'ala muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya zamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك